الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wunin mai tarin alkhairi da albarka na lahadi daren litinin 23 da watan ramadan hijirar shugaban halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida wanda ya yi daidai da ishirin da uku da watan uku watan maris miladiyar haihuwar annabi isa ɗanna na maryam idan tarihi ya inganta shekara dubu biyu da ishirin da biyar miladiyya ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a yammacin kowane wuni na ramadana wanda wannan shine darasi na 23 a jerin darussan ramadanan wannan shekarar a wannan masallacin mai tarin alkhairi da albarka na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsemitau a wannan birnin na tawa a wannan ƙasa ta Nijar kuma shi yake zamantowa darasi na goma kuma na ƙarshe a cikin wannan sura mai tarin alkhairi da albarka da fawa'id ta al'ahqaf wanda a jiya mun kwana a aya ta talatin da hudu a cikin wannan sura faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون يو ديردات الله سبحانه وتعالى ذام تكني آية ليلتي سورة أتكنت كما مي سلم دبنكوانا دأنقوا sai kuma wata shekara idan Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda. Aya ta talatin da biyar sai Allah ya ce,
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون
Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa, Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار balagun fahal yuhlaku illa alqawmul fasiqun Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fasbir ya shugaban halitta sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kai haƙuri kama sabara ulul ulul azmi min ar-rusul kai haƙuri da cutarwa da kuma ƙaryatar da kai da mutanenka suke yi kamar yadda aka samu wasu daga cikin annabawa suka yi haƙuri bisa cutarwa da ƙaryatarwa Allah ce kama sabara ulul azmi minar rusul kamar yadda ma'abuta falala da girma da ɗaukaka cikin annabawa suka yi haƙuri Allah ce wala tasta'jil lahum ya shugaban halitta sallallahu ta'ala alayka wa sallam kada kai gaugawar nemar musu azabar Allah subhanahu wa ta'ala kada kai gaugawa wajen roƙon Allah akan ya halakar da su yi musu azaba ka annahu yawma yarawna ma yu'adun ubangiji yace idan aka je alkiyama azabar za ta zo kuma za su duba kaɗe ce idan suka ga azabar da Allah ya tanada musu a gobe alkiyama sai su ce lam yalbasu illa sa'atan min nahar zaman su na duniya gaba daya tun farkon rayuwarsu har ƙarshen ta ba su wuce wani ɗan lokaci ba ko wata awa ɗaya ta wuni Allah ce balawun wannan saƙo ne gare su da kuma wasunsu fa hal yuhlaku illa alqawmul fasiqun Allah ce shin akwai wanda Allah yake wa azaba a gobe alkiyama in ba mutum ya zama to ba tantiri malami suka ce wannan ayar tana ɗauke da muhimman saƙonni guda hudu saƙon farko Allah ya ce manzon Allah ya haƙuri Sako na biyu tana bayanin wasu daga cikin annabawa ma'abuta girma da falala su ne ulul azumi Allah ce maza Allah ka yi haƙuri irin yadda wa'annan annabawan suka yi haƙuri al'imam ibn ashur alaihi rahmatullahi ta'ala a cikin tafsirin sa'ad tahrir wa tanwir da kuma al'imam al-baydawi da fakhruddin razi da su al'imamu ibn kathir alaihim rahmatullahi ta'ala da al'imamu al'urtabi har ma da al'abari suka ce da Allah ya ce umarnin Allah fasbir kama sabar ulul azmi minar rusul wa'innan ulul azmikin da Allah ya faɗa suka ce su ne ashabul jiddi wa thabat su ne mutanen da suka dage kuma suka tabbata wasabri ala shada'id suka yi haƙuri da matsanancin halin da suka tsinci kansu walbala da kuma jarabawar da Allah yi musu suka ce wa'innan su ne ulul azmi na rusul Mustapha al-Adwi alaihi rahmatullahi ta'ala sai tsora tambaya a ƙarƙashin wannan ayar me yasa Allah ya suna wa wa'innan manzannin da ulul azmi na rusul yace da annahum tahammalu الأذى والمشقة في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا saboda wa'annan annabawan da Allah ya ce wa manzon Allah yayi koyi da su a wajen haƙuri sun wahala sun doki nau'i nau'i na cutarwa an cutar da su an gayi musu baƙaƙen maganganu an zage su wasu ma an duke su sannan kuma sun haɗu da wahala wajen isar da saƙon Allah subhanahu wa ta'ala a yau har yau sai mustapha al'adawi a littafin sai ke cewa to suwaye ulul azumi na rusukin nan ya ce mafiya yawan malamai na duniya jamhurkin malamai sun tafi a kan cewa ulul azumi na rusul annabi guda biyar ne annabawa ne guda biyar annabin farko annabi nuhu alaihi salatu wassalam annabi na biyu shine annabi ibrahim alaihi salatu wassalam annabi na uku shine annabi Musa alaihi salatu wassalam annabi na hudu shine annabi Isa alaihi salatu wassalam annabin karshe kuma shine shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa'annan annabawan guda biyar da annabi Nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa da shugaban halitta so ake kira ulul azmi minar rusul yace dalili idan kana karanta alqur'ani mai girma a suratul ahzab Allah yana cewa wa in akhadna minan nabiyyin mithaqahum sai ce wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam sai ce wa akhadna minhum mithaqan ghalidha Allah ce ka tuna lokacin da musu Allah muka riki wani alƙawari wa annabawan Allah sai Allah ce wa minka mun yi alkawari da kai shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah yayi alkawari da shi wa min nuhin haka ma annabin Allah annabi nuh wa ibrahim da kuma annabin Allah annabi ibrahim wa musa da annabi musa wa isa ibn maryam da isa danna na maryam sai Allah ce wa akhadna minhum mithaqan ghalidha الإمام ابن كثير ده ابن عاشور ده قرطبي ده طبري ده suka zo akan wannan ayar suka ce wa'annan su ne ulul azmi min ar-rusul zance na biyu daga cikin malamai akwai masu ganin cewa ulul azmi na rusul kina dukkanin annabawan Allah ma ulul azmi na rusul ne wasu daga cikin malamai suna ganin dukkanin annabawan Allah gaba ɗaya kaf ulul azmi na rusul ne suka ce idan muka ɗauki annabi ayyubu misali kaga dai annabi ayyubu ai Allah ya jarrabe sa ko kuma sai da Allah ya jinjina masa da aka ɗora annabin Allah annabi ayyubu a ma'auni Allah ce inna wajadnahu sabira in maganar haƙuri ake Allah ce tabbas annabi ayyubu ya kai mai haƙuri jama'a yana da haƙuri ko bai da haƙuri Allah ne ce inna wajadnahu sabira musu Allah mun sami annabin Allah annabi ayyub bisa jarabawar da Allah ya Allah ce sabiran yana da matukar haƙuri sai Allah ce ni'mal abd madalla da bawa kawar annabin Allah annabi ayyub Allah ce innahu awwab mutum ne mai yawan kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala suka ce muka ɗauki annabi Yusuf ya shiga jarabawa annabi yusuf jarabawa tun yana garin yake cikin jarabawa ya zo misira ya shiga jarabawa ta biyu sannan kuma allah ya jarrabe shi har yi da shugabanci wannan duka jarabawa ce suka ce kaga shi ma ya jarrabu annabi isma'il mafalki aka yi a kan a yanka sa wannan shi ma jarabawa ne babansa annabin allah annabi ibrahim ya ga cewa a mafarki Allah ya basa umarni da odar ya yanka sa washe gari sai ke ce wa ɗansa na ga a mafarki na Allah ya ce na yanka ka amma mi kake gani ya ce ya abadi fa'al ma tu'umar satajudni insha Allahu min as-sabirin ya ce ya baba ya haɓa cikin girmamawa da sallama ma umarnin Allah da haƙuri akan jarabawar Allah ya ce ya haɓa if'al ma umar baba zartar da duk dokar da Allah ya ce ka aiwatar da ita ya ce da sannu za ka same ni ina mai haƙuri bisa jarabawar da Allah ya min a rayuwa annabi isa duk da an kashi a nan shi ma ya shiga cikin jarabawa annabi ibrahim da aka ambata farko annabi nuhu jarabawar da annabi nuhu ya shiga sai da shekara 950 shekara dubu ba shekara 50 yana wa'azi zuwa ga Allah da'awa tsantsagaranta yake yin ta wannan shi kaɗi malam jarabawa ce a aiko ka kai wa'azi ba wallahi ba ƙaramin jarabawa ce zama malami mai kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala yana da cikin jarabawar da Allah yake mutum a rayuwa ba za ka gane ba sai in ana kiran ka ustazu a unguwa ba dama da kwada ka tsaya akan titi ba wannan damar jama'a mafanta ba ka da wannan damar tsayawa da kwanar ka a titi saboda mi saboda kai ustazu ne kana mi kana kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka ce duk wanda ba kai ba an bashi damar yayi wannan abun annabi ibrahim jarabawa da mahaifinsa aka samu ta kusata da mahaifinsa yana kiransa ya kasa ganewa a ƙarshe kuma baban ya ce bar masa gidansa shi ma jarabawa ce aka zo aka jefa annabi ibrahim cikin wuta shi ma jarabawa ce ya zo kuma ya haɗu da wani sarki shi ma jarabawa ce kuma Allah ya umarce shi da yake ɗansa da ya fi ƙauna ya fi so akan ya kai sa a maka lokacin ba kuwa shi ma jarabawa ce annabi Musa ai wallahi da kaji an ci annabi Musa ba sai ya ci maka ya jarraba ba shi da Allah ya hada ma tantirran in iska guda uku ga Fir'auna ga Karuna ga Hamana shi kadai eh shi kadai ga Fir'auna yana ci yana ji yana iyawa da mulki ga Hamana yana ji da kuma su ma suke da gwamnati suke ci sannan kuma ga Karuna yana tinkawo da kuɗi a san ba sai an ce ya jarabu shi tun tirar da aka aihe cikin tun kafin a aihe cikin jarabawa yake e tun kafin ya zo duniya fir'auna plan ya yi don a kau da shi a duniyar amma da yake ubangiji shi ke zartarwa to ba yadda za a yi tsarin mai tsari da tsarin allah ba shi a duniya wani mutum da tsarinsa zai sanya tsarin allah ya tashi daga aiki sai dai na ya tashi daga aiki wallahi haka ya zo a duniya cikin jarabawa ana aihuwarsa Allah ya ce a sa shi cikin ruwa shi nonon ma ba ba a bace sha ba aka sanya cikin ruwa cikin jarabawa yake yana zuwa kuma aka ce a yanke sa ya taso gidan fir'auna kai gida na fir'auna ya girma kuma jarrabawa ta zo kuma ya gudun hijira ya bar garin shi na zuwa kuma haɗu da wata jarrabawa har yau ta can sai da kiyon shekara goma don a bashi matar aure kuma da ya ƙida sai da ya ƙare sai Allah ce to koma inda ka buru je wajen Fir'auna tun kare su da da'awa wannan jarabawa ce Annabi Isa duk abin da ake yi dan a nuna mu'jiza Annabi Isa yayi saboda lokacin Annabi Isa abin da ke tashe a duniyar shine malam magani kawai harakar tib harakar magani Annabi Isa ya zo ya warkar da marasa lafiya da ikon Allah a ƙarshe filan aka yi don a kashe annabin Allah annabi Isa sai ga shi ceton annabi Isa Allah ya sa ya sama da shi in muka zo kan shugaban halitta Allah kwata-kwata sallallahu alaihi wasallam kai da jin abu jahal fir'aunar zaman ga su abu lahar ga su utuba malashi ma ya haɗu da jarabawa an haɗu da jarabawa kuma sai Allah ya sa ya cikin jarabawar ya taso marayi jarabawa ce shekara shida mamarsa ta rasu shekara takwas kakansa ya rasu sai ga manzon Allah marayi gaba da baya sallallahu alaihi wasallam yana girma kuma aka bashi annabtaka duk masu kiran shi al'aminu kuma suka koma suke talan da kisa suke fada da shi wannan ya sanya azaba ta azabtu har ta kaisa da barin gari wallahi malai ba abin zamu manzon Allah ya bar garin maka ba abin da annabin Allah ya bar garin maka sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to Allah ce wala tasta'jil lahu kada kai gaugawa kada kai gaugawar Allah ya azabtar da su kada ka nemi azabar Allah ta sabkawa waɗannan mutane ya haƙuri azabar tana dan Allah ya tsara al'amarinsa lokaci kawai Allah yake jira in lokacin ya ba abin da zai canza wannan al'amarin sun so ko ba su so ba su shiga cikin damdar Allah subhanahu wata'ala shi yasa Allah subhanahu wata'ala yake lallashin annabin Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ta fara ta'jil alaihim innama na'uddu lahum adda ya annabin Allah kada ka yi gaugawa neman Allah ya azabtar da al'umma ka su kasa imani malam akwai zafi ka zo kana da'awa kada kira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ka san abin a gaskiya ne kuma al'umma ta juya maka baya dangin ka ɗan uwa na jini da ya kamata su karɓe ka hannu bi su koma suna caccaka ka suna faɗa da kai Allah ce kai haƙuri ya annabin Allah fala tasta'jil alaihim fala ta'jil alaihim kad ka nemi Allah ya azabtar da su da gaugawa innama na'uddu lahum adda Allah yace mun tsara filan mun shirya filan mataki muka doka wanda ya muka kama su wallahi babu mai hida a cikin su kuma haka Allah yayi aka zo badar ubangi subhanahu wata'ala ya sanya manya manyan ta aka tafi da su a wani wurin Allah ya ce manzon Allah la ya wurin naka taqallubul ladina kafaru fil bilad kar jujjuyawar kafirai ta ta rudar da kai kana ganin an ba su duniya kuma sun kasa imani da Allah subhanahu wa ta'ala su ci mai kyau su sha mai kyau abu abun a sa tufafi masu kyau ga sahabbai masu imani masu bautar Allah kuma suna cikin wahala da matsalancin rayuwa Allah ce kar kai wannan ya ya tada maka da hankali Allah ce mata'un qalilun dan jin daɗi ne na wani lokaci Allah ya dan ba su dama ne su dan more lokacin su summa ma'awahum jahannam amma dai ƙarshen al'amari idan aka je kiyama Allah ce wuta za mu tura su wallahi sai Allah ce wa bi'sal mihad tir a ce makomar mutum shi fida gaban Allah wutar jahannama ce Allah ya kare a Yunus Allah ce qul innal ladina yaftaruna 'ala Allahi 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun masu kirkira ƙarya suna dinganawa da Allah suna bautar wani abu wanda ba Allah ba Allah ce la yuflihuna ba za su ba sa cin nasara har abada sai ce mata'un fi duniya dan jin daɗi ne a samu manya-manyan motoci ne ba a gina manya-manyan gidaje ne ba su bi Allah ba ku bar su Allah ya ba su duk abin da ake bayarwa sai ka je an ɗauki ɗan ƙwallo kuɗin da in aka rama katalinka ba zai yarda ba da za a raba kuɗin da mabukata da fakirai malam abincin wani ɗan ƙwallo fa na wata guda kudinsa albashinsa na wata guda to zai rike wasu fakirai da gaske tsawon shekara biyar wannan shi Allah ce kaka da mata'un qalil dan jin mata'un fi duniya dan jin dadi ne bana rayuwar duniyar yo da mun kudin ba abin da za a yi da su ba zakka ba ake fitarwa musu ba abin da za a yi da su ku bar su kare dokar ɗan ƙwallon sai an kare sai ce summa ilaina marji'uhum ƙarshen dai al'amarin gaba ɗaya wajen mu za su dawo sai ta kuma nuziƙuhun azaba shahid sai Allah ce sannan mu dandana musu azaba azaba mai raɗaɗi Allah ya kare mu bi ma ka zo ya tsoro bisa abin da suke aiwatarwa sai Allah ce ka annahum yawma yarawna ma yu'adu ka ce ne idan aka tashi alkiyama idan azabar ta zo musu da Allah suka ganta kiri da musu to sai su dinga suka manta duk daɗin da aka ji a duniya duk rayuwar da aka duk mantawa suke yi sai Allah ke cewa sai su dinga cewa zaman su a duniya duka bai wuce wani ɗan lokaci ba na rayuwa ko awa ɗaya ko dai wani ɗan lokaci shi yasa al'arun Allah yake cewa wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a idan alkiyama ta tsaya idan Allah ya tada alkiyama Allah ce yuqsimul mujrimuna mabannata mutanen banza da basu bi Allah ba za su dinga rantsuwa mahalabi su ghaira sa'a su fa a duniya duka duka awa ɗaya suke fa a duniya ɗan lokaci kaɗan da suke yi alhali kuma sun shekara 60 70 120 a duniya sai Allah ce kazalika yufakun zancen ƙarya suke makaryata ne in ji Allah ba haka zancen yake ba aminu Allah zai sa a tambaye su kam labithtum fil ardi adada sinin wai shekara na kai a duniya za a tambayi ɗan wuta idan suka zo wutar Allah zai sa a tambaye su shekarun ku nawa a duniya qalu labithna yawman aw ba'da yawma su ce fa kai mu fa muna tunanin eske ba wuni bane ko rabin wuni muka yi kaji mutanen banza fa sun share shekaru sun canye shinkafa ko kula amma kuma sai mu Allah labithna yawman aw ba'da yawma a'a mu duka muna tunanin wuni ne muka yi ko kuma rabin wuni amma sai fasal al'adini gaskiya mu lissafi ya kunce muna e dole lissafi ya kunce musu malam e dole lissafi ya kunce musu Allah ya kabarta muna sai Allah ya ce bala al-imam Mustafa al-Adawi alaihi rahmatullahi ta'ala bai zo akan wannan kalmar ta bala sai ce malamai masana tafsirin alqur'ani sun da fassara guda biyu fassara fari zaka kaddara masa wani abu akwai wani abu da aka shafe kusan jumla ce sai da mutu wannan sifa ce da abin da aka shahi da za ka kaddara sai ce hadal qur'anu balagun wannan alqur'ani sanar wace isarwa yake yi yana isar musu da sabon Allah subhanahu wataala shi ne mufassar farin bala suka ce ai hadal qur'anu balagun wannan alqur'ani dan aike ne yana isar musu ne yana musu gargadi daga wutar Allah sannan kuma yana tunatar da su fa mutuwa za a yi aje gaban Allah ya ƙur'ani gaba imanin wa'azi ne ya ce magana ta biyu da Allah ce ba damu ya ce ai zamansu a duniya yana isar da su ne zuwa ga lokacin mutuwarsu in lokacin mutuwar ya yi to Allah ba zai jinkirta musu ba ko kuma lokacin azabar in yayi yana isa kawai Allah subhanahu wata'ala zai azabtar da su sai Allah ce fa hal yuhlaku illa alqawmul fasiqun wai a duniya akwai wanda Allah yake halakarwa ai idan kaga Allah ya sabkar da azabarsa to masu halaka a azabar su ne kafirin mutanen banza to ki misali tun daga annabin Allah annabi Nuhu da Allah ya umarci annabi Nuhu ya kera jirgin ruwa me ya faru mutanen banza aka halakar annabi Musa mutanen kirki sun ketare Allah ya halakar da mutanen banza duka in ka bibiya in ka ga Allah ya yi azaba wa mutane to sun bandare wa Allah subhanahu wa ta'ala ne jama'a mun fahimta kana ganin Allah ya azabtar da al'umma to ba shakka wannan al'ummar ta sauka daga layin da Allah ya dora ta akai ne idan al'umma tana son cin nasara a rayuwa shi ne ta bi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da shi a ƙarƙashin wannan malami suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce manzon Allah fasbir muka dawo farkon aya fasbir to wani ake ce ma haƙuri jama'a muna jin ana cewa haƙuri in kai aure a ce maka kai haƙuri in ka aihu ma haƙuri za a baka duk rayuwar nan ko ina dai ce maka ake yi haƙuri wane yi haƙuri rayuwar fa gaba ɗaya ce maka ake kai ni kai haƙuri masu ka ce asabu huwa habsun nafsi an kulli ma yuslimu Allah fil qalbi wal lisani wal jawari abinda ake cewa haƙuri shi ne kame rayuwa daga dukkanin abin da yake sanya ubangiji hushi ka hana ranka yin duk abin da in ka aiwatar da shi Allah subhanahu wa ta'ala zai fusata wannan abun ka yi shi a zuciyarka ne ko ka yi shi da harshen ka kuma ka yi shi da gaban jikinka in ka kame wannan abin to ka yi haƙuri kuma haƙuri ba in jima suka ce wajibi ne bittifaƙin ulama cewa dole mutum yi haƙuri a rayuwa ba in ba kai haƙuri me za ka yi akwai abin da kai suka yi ba fa abin da kai saka tsara dole ka ne fa kai haƙuri a rayuwa saboda mahimmancin haƙuri ba saboda mahimmancin haƙuri in ji malamai da girmansa da falalarsa da fa'idodinsa sai da Allah ya kira haƙuri a ƙur'ani kusan so tamanin da goma a cikin alƙur'ani saboda girman haƙuri da matsayinsa akan a karantar da mu mu dage mu zama su haƙuri mu dinga mai da al'amurra komi ba komi ba sai da Allah ya kira alhaƙuri da siga kusan sha biyu so tamanin da goma a cikin alƙur'ani mai girma kai kasan duk abin da Allah bai lalata sai ya maimaita ya maimaita wallahi ba Allah ya saba ne kawai da duka daɗin karatu kai aran ma an yi ne dan dai wa'azi gare ka an yi ne don ya zama darasi gare ka an yi ne don ya amfana wa duniya baki daya al'imamu muslim alaihi rahmatullahi ta'ala ya fitar da hadisi daga shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah yake cewa ajaban li amril mu'min abin mamaki ga sha'anin mutum mai imani abin mamaki wani abin al'ajabi ga mai iman mutum mai imani yace inna amrahu kulluhu khair inna amrahu kulluhu khair dukkanin al'amarin mutum mai imani gaba da alkhairi ne rayuwar mutum mai imani dukkanin ta yaji manzon Allah ya ce alkhairi ce sai ce walaysa zaka illa lil mu'min kuma duk duniya ba wanda ya sa'ar samun rayuwa mai cike da alkhairi sai mutum mai imani yace in asabatu sarra shakara idan Allah ya yalwata masa ya bude masa Allah ya bude kofofin arziki ta karatu ta ƴaƴa ta kuɗi ta duk wani abu da Allah yake bayarwa na ni'ima in Allah ya basa shakara sai ya sa hannu biya wa Allah godiya wa in asabahu wa in asabatuhu darra idan kuma jarabawa ta zo masa a duniya sabara sai yayi hakuri in ji manzon Allah sai ce fa kana khairan lahu wannan shi alkhairi gare sa ka shiga jarabawa ka yi haƙuri kuma ka shiga cikin jin daɗi ka gode wa Allah subhanahu wa ta'ala Ali dan Abi Talib radiyallahu anhu wa arda Allah ya kara masa yarda yace as-sabr min al-iman bi manzilati ar-ra's min al-jasad yace matsayin haƙuri a cikin imani kamar ka ce gangar jiki ne da kai yadda ka san kai in babu in babu kai a jiki babu jikin to haka imani in babu haƙuri babu imani jama'a mun fahimta in babu haƙuri to babu imani yadda ka san haka idan babu kan mutum jikin mutum kutumbu ne to babu mutum ko to haka in baka da haƙuri to imanin ma tafiya yake yi malamai suka ce daga cikin falalar shi haƙuri ana samun ladan da ɗimbin yawa duk duniya ba wanda Allah ya ɓoye ladarsa bai faɗa ba a ƙur'ani sai mai haƙuri ladar masu haƙuri Allah ya ɓoyinta Allah ce innama yuwaffa sabiru ajrahum bi ghairi hisabi sani dai Allah yana cika wa masu haƙuri ladar su ba tare da bincike ba Allah yana baiwa mutane masu haƙuri mun karanta kissar Abu Hilal al-Jurmi wanda wanda ya zama to kucungu ne cikin sa ko baya da hannaye ba kafafun haka ya ce wa Allah godiya sakamakon haƙurin da yayi ubai subhanahu wa ta'ala ya ba su aljanna ashe ana samun lada ne in bin yawa a rayuwa shi yasa kai haƙuri akwai lada Allah ya ce manzon Allah wasbir wa ma sabruka illa billah kai haƙuri kuma ce wal rabbika fasbir game da sha'anin ubangijinka ka dinga yin haƙuri dawa ake in fa Allah zai ce wa manzon Allah da Allah ya ce masa alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak in Allah zai ce wa manzon Allah yi hakuri da aka ba sa kirji wanda yake dauke da annabtaka a ce masa yi hakuri ka san ni da ka ake yin yi hakuri a rayuwa duk da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da girman fadin kirjinsa amma sai da Allah ya ce manzon Allah wasbir yi haƙuri da wa ake da annabin Allah kaga in za a ce manzon Allah yi haƙuri min babi aula ni da ke a ce mana mu yi haƙuri a rayuwa a bari biyu daga cikin falala da fawaidikin shi haƙuri yana jayo soyayyar Allah subhanahu wataala idan ka ga mutum yana da haƙuri a rayuwa to yana tare da ya samu soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka arzuta mu da haƙuri Allah ya ce wallahu yuhibbu sabirun Allah yana son masu haƙuri Allah yana son masu haƙuri sannan kuma ba a taɓa cin nasara ba a duniya babu haƙuri dukkanin nasara yana tare da ni yana tare da wa'annan nasar ma'asabar cin nasara cin nasara a duniya in dai kana son ka ci nasara cikin kowane babi a faken da'awa ne to sai ka haƙura kai da Allah yanzu da Imam Ibn Qayyim Jauziya da Ibn Taymiya ba su yi haƙuri da mutanen banzan lokacin su ba kana ka samu su adda'uwar dawa ba za ka samu ba dole kai haƙuri to in kana son ka ci nasara malam sai ka haƙura kudi kake nema wallahi sai kayi hakuri da wani zai zo shagon kai ya gaya maka bakakin maganganu kuma ba abin da baka yi yi hakuri a wuce wurin karantarwa kake a islamiyya sai kayi hakuri aikin gwamnati kake sai ka hakuri duk abin da kake yi kai da ƴaƴanka da kake marmari ka saya musu ragon suna ƴan a'a Yesu ka saya musu tufafin sallah kai musu kaza ka musu kaza wallahi su kansu sai ka hakuri da su matar ka ce kai ka je ka sa kuɗi sadaki kai balis ka kama mata gida ko ka gina mata gida ka so abinci ka jirge kana ajewa amma wallahi sai kai haƙuri da ita haka ne ko ba haka bane dole sai kai haƙuri to Allah yana son masu haƙuri me in mutum yana yin haƙuri yana samun soyayyar Allah subhanahu wataala abu na gaba da cikin fa'idar yin haƙuri jama'a idan Allah ya tarbi mutum da jarabawa kuma sai ya haƙuri bisa wannan jarabawa to yana samun aljanna ana dacewa da ƙololuwar al'amari shi ne gidan aljanna zamanin annabi muhammad sallallahu alaihi wa ala'alihi wa sahbihi wa sallam akwai wata bakar mata da ta zo gun shugaban halitta ta ce ya annabin allah ina fama da rashin lafiya na farfadiya idan na faɗi kwance tsiraici na yana fita ya annabin Allah roƙa min Allah ya cire min wannan jarabawar da Allah in manzon Allah mace addu'a za a karba ko ba za a karba ba annabi yana son ta da alkhairi sai ya ce mata ba za ki so ba ki haƙura bisa jarabawar da Allah ya miki gobe alkiyama Allah ya baki aljanna ta ce ya manzon Allah na haƙura bisa da wannan jarabawar da Allah ya yi min aljannan nake fata ta ce amma annabin Allah alfarma ɗaya idan na faɗi tsirici na yana bayyana akwai abin da bai kamata ba a gani kuma ko ina zan iya faɗuwa ka roƙa min Allah in na faɗi kada in yi tsirici manzon Allah ya mata addu'a kuma tsiricin ta baya bayyana kuma aka bata aljanna me ya dalilin samun ta na aljanna ya sahabai suka je yaƙi aka ce yaƙi me ya kawo cin nasara malam haƙuri Allah ba ce wa manzon Allah in yakun minkum 20 sabiran yaglibu mi'akum mi'atay in aka samu mutum 20 masu haƙuri daga cikin ku to ba warin mutum 200 cikin kafiri malai zuciya in aka samu haƙuri a zuciya to Allah ya baka gishirin zamantakewar rayuwar nan in Allah ya azurta ka da gishirin da zamantakewar haƙuri da kau da kai a rayuwa wallahi ka samu gishirin zaman duniya Allah ya datar da ku daga cikin amfanin haƙuri jama'a shi ana samun soyayyar Allah subhanahu wa ta'ala haƙuri yana jayo Allah ya taimake ka ya agaza maka a rayuwa Allah ce wasbiru inna Allah ma'as sabirin ku yi haƙuri ku yi haƙuri taimakon Allah Allah yana tare da masu haƙuri ibnu kathir ce ai bi nasrihi wa ta'yidihi wa tawfiqihi Allah zai taimake su Allah zai ba su agaji da kulawa kalibi sahabban annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam a farkon musulunci irin su yasir irin su bilal ɗan rabaha irin su shiga cikin matsanancin hali da jarabawa da kunci na rayuwa irin yadda ake azabtar da su amma da suka yi haƙuri bilal ba sai ya samu sai da ya samu daraja da duniya mutane da dama gaban almanzala ba same ta ba shi ne shi ne babban ladanin masallacin annabi Muhammad. Babban ladani, kasan ne wanda zai kira wa manzan Allah sallah, to malam ba ƙarin mutum ba ne, kuma har a zo annabin Allah yana kiran sai ce a rihina biha ya bilal har annabin Allah ya ce ka dinga tashe ni daga barci wallahi ba ƙarin mutum ba ne, da ya bi haƙura bisa jarabawar ba zai kai da wannan cin nasarar ba sai ba lokacin da mandan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya rasu Bilal dan Rabah tsere kiran sallah ya gaba dai sai bar garin ma sai bar Madina saboda in ya in ya ga mimbarin nan hankalinsa tashi yake yi hankalinsa tashi yake yi aina daga cikin abin da sahabban annabi Allah ya jinjina musu a rayuwa yin haƙuri da rashin da suke na mandan Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da mandan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je hajjatul wada aikin hajjin ban kwana da aka zo filin arfa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wasu habbansa nasiha ya yi musu karatu da ya ja hankalinsu da gani kai kasan cewa kamar manzon Allah ban kwana yake da su daga cikin abin da yake ce musu ba wala Allah da wannan shekarar la alqakum ba'da amikum hada tana iya kasancewa fa daga wannan shekarar ba zan sake ba zan sake haɗuwa da ku ba har abada saƙon duk wanda ya je ya isa wanda bai ji ba duk wanda ya ji ya isarwa wanda bai ji ba lokacin da mandan Allah sallallahu alaihi wasallam yake fama da jiya yana kwance bayan ya daga aiki hajjatul wada ya kwanta na cikin rashin lafiya sai da aka waye gari ma'aikin Allah baya iya fita masallaci ga annabin Allah annabin Allah yana sallah a gida la ilaha illallah shugaban halitta yana sallah a gida masallacin baya fita gare sa baya iya zuwa yace wa Aisha radiyallahu anha wa ardaha kice wa Abubakar Siddiq ya bada sallah tace bal Umar ya Rasulullah Abubakar mutum ne mai sanyin hali da tausayi Umar shi ne ke tafiya da al'umma manzon Allah Umar ya bada sallah annabi ce a'a Abubakar ne ce ya bada sallah lokacin da aka waye gari rashin lafiyar ya tsananta wa ma'aikin Allah sai ya sanya aka kira masa ɗaya Fatima radiyallahu anha wa ardaha da ta zo sai manzon Allah ya zauna da ita matan suka bayo shi gida saboda ka san annabin Allah yana ci da Fatima malam annabin Allah ya ce fa inna fatimata minni wa ana minha man ahabbaha faqad ahabbani wa man abghadaha faqad abghadani duk wanda ya so Fatima ni ya so wanda ya ƙi fatima kuma ni ya kuntatawa kasa ya samu asali lokacin da aliyu bin abi talib ya so ya ƙara aure an yi ɗan lokacin da aliyu ɗan abi talib ya so ya ƙara aure kuma ya so ya auro ɗiyar abu jahal saboda dangi ne aka ɗan hatsaniya sai kasan sahabai suka yi faɗa da mata to ba matan ba ke barin gidan mazan ke barin gida saboda imani na sahabai sai su tare a masallaci kawai tilawa sallah fursa aka samu malam eh aliyu ya yi masallaci da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan fatima ya tambaye ta ina alibi ba ta sani ce tun da ta ce ba ta sani ba na san akwai matsala ya ce to kuma na san mutum ne na in ba shi ko ina yana masallaci sai je masallaci sai tambaye sa me yake faruwa sai ce manzo Allah kaji kaji kaji sai ya ce kai inna fatimata minni wa ana minha man ahabbaha faqad ahabbani wa man abghadaha faqad abghadani duk wanda ya so fatima ni ya so wanda ya bata wa fatima da rai kuma ni ya bata wa da rai sai su ake sulhu ai dole ake sulhunta aka ce har fatima ta rasu bi ƙara ta bi ƙara aure ba gudun wai kada ya bata mata rairan manzon Allah ya baci kaga imani nawa na sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to sai manzon Allah ya kira Fatima sai ya gaya mata wasu kalmomi da suka tada hankalinta a rayuwa kalmar fari cewa mala'ika ya zo ya ba sa zani akan rayuwa ko kuma mutuwa akan rabi duniya ba wanda aka taɓa ma wannan gatan sai annabi Muhammad ya mutu ko kuma a bar shi ci gaba da rayuwa yace ila rafiqin a'la ila rafiqin a'la sai fatima ta fashi da kuka a tunaninta fa wai ba dan annabi zai bar duniya ba ba ta da matsala da wannan a'a al'amarin ya yanke wahayin Allah ya daina sauka damuwarta wahayin Allah zai daina sauka sai ta fashi da kuka sai manzon Allah ya saki kira ta kira na biyu sai mata magana a kunne kuma sai ta yi murmushi to bayan rasul manzo sai tambaye ta me faruwa yace kun ji kun ji abin da manzon Allah yake faɗa magana ta bi da annabin Allah ya mata shi ne cewa ke Fatima ke ce shugaban matan ɗan aljanna gaba ɗaya idan aka je kiyama premier dam ta duk ɗan aljanna hatta hurul ini suna karkashin jagorancin Fatima radiyallahu anha wannan ba karamin matsayi bane malam to rasuwa rashin annabin Allah a duniya ba karamin jarabawa ba ce lokacin da bandan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allah ya masa wafati ababakar siddiq baya gida yana gonarsa gefen madina da ya shigo sai ya zo ya ga duwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai ya tarar da annabin Allah an riba yi da bargonsa sai ya kware bargon ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ababakar siddiq sai fashi da kuka ya ce amma mutuwar da Allah ya rubuta wa bayinsa kai annabin Allah ka ɗanɗana ta ya sumbaci goshin annabi goshinsa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam kuma sai ya fito kan ajima garin madina duka ya rude an shiga tashin hankali masu kuka suna ta kuka masu mutu masu suma suna ta suma masu abubuwa ana ta al'amarin ga Umar dan Khattab can yana zuwa mala yana zuwa sai ya tambaya me yake faruwa aka ce shugaban halitta ya rasu sai ta ƙarya ne ya ta ƙarya ne ya ce annabin Allah ƙarya ne bai rasu ba aka ce manzon Allah ya rasu ya shiga ya fito ya ce kai duk wanda ya ƙara cewa manzon Allah ya rasu sai na falle sai na raba tsakanin kansa da da wuyan da jikinsa sai kowa ya shigo Abubakar Siddiq yake cewa Abu Umar dan Khattab ala rislika ya Umar nafu Abubakar ya hau minbari ya ce ayyuhan nas man kana ya'budu Muhammadin fa inna Muhammadan qad mat ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت yace ya ku mutane duk wanda yake addini dan annabi Muhammad to daga yau ya gina manzon Allah ya bar mutum fa amma in dai kana yi dan neman yardar Allah ne dan Allah kake yi ci gaba da yi Allah yana raye baya mutuwa sai karanta aya ma kana Muhammadin aba ahli min rijalikum wa walakin rasulullah wa khatamun wa khataman nabi afa in mata au kutila in qalabtum ala aqabikum umar da khataba ce wallahi sai ji kamar a ran aka saukar da ita yace sai na tabbata cewa manzon Allah ya rasu a lokacin da manzon Allah bai ya rasu to lokacin mutanen majalisa suka koma gehe ana tunanin wa za a sanya amiri sai kawai aka shiga cikin rudani ana annabi ya rasu su suka koma suna kuskus ne to yanzu yadda za a yi mutanen maka su koma maka ta da daman annabi ne zo da su to kuma manzon Allah ya bar duniya to su koma maka su gaba da addini can mu ma nan mu dibi wanda ya kamata mu sanya jagora a abu sai aka zo aka cewa Abubakar Umar dan Khattab cewa kun ji abin da ke faruwa da Abubakar da Umar suka suka zawo suka je ana zuwa umar ya ce wannan maganar a kashe ta muna rayu ba za a yi wannan iskancin ba a duniya ba e kowa ma ya ji ya ce abubakar ka hannunka kai ne khalifa bayan manzon Allah na maka mubaya'a ali dan abi talib bayan da shi ma na masa mubaya'a ko kai ko kuma ka gane abin da zai faru malam haka aka bi aka aka daidaita al'amarin ga ali ga abubakar sadiq ya zan khalifa amma duk da haka nan wannan fa hakurin da suka yi wallahi ba karamin hakuri bane suka yi suna ganin fa annabin Allah sai da aka yi kwana ɗaya biyu an kasa manzon Allah jana'iza hankalin kowa ya tashi to wannan haƙurin da suke sai suka samu taimakon Allah sai Allah ya taimake su lokacin da manzon Allah ya rasu sai aka samu al'amari guda suka faru Abubakar shine khalifa to ga wasu suka ce su annabawa ne ɗaya ga wasu suka ce su sun bar ma sun yi da sun bar musuluncin gaba ɗaya wasu suka ce a'a mu za mu yi musulunci za mu yi sallah za mu aikin hajji amma dai zakka dai kan ba mu bayarwa zakkan dai ba za mu bayar ba a um abubakar ya tara sahabbai gaba daya manya ya ce kun ji abin da ke faruwa suka ce a lallaba al'umma ba ana cikin wani ne ta ce kai ba wani lallabawa ba malam ko ka yi da gasken ko ka bari eh ko ka yi da gasken ko ka bari ya ce wallahi duk wanda ya ce zai raba tsakanin sallah da zakka wallahi sai na yaƙe sa sai na yaƙe sa haka ababakar ne siddiq ya shirya tawaga aka je aka yaƙi al'umma kan ajima al'umma ta daidaita umar ɗin khattab ya ce wa ababakar laulaka la halaka laulaka la zalzala islam wa halaka muslimun ba dan da Allah ya sa kai ne jagora ba yace wallahi da musulmai sun halaka da kuma musulunci duniya ta girgiza to daga cikin abin da uku jama'a eh abin da biyar shine haƙuri in Allah ya baka shi to Allah ya baka mafi tsadar al'amari a duniya shugaban hadisi annabi Muhammad yace ma a'ta ahadun ata'an khairan wa awsa min as-sabr Allah bai taba ba da kyauta ba wani dan annabi Adam kyautar ne alkhairi cike da dimbin alkhairai da kuma faɗi kamar Allah ya baka haƙuri duk wanda Allah ya bai wa haƙuri to Allah ya bashi babban al'amari na rayuwa Allah ta arzuta mu da haƙuri ba suka ce shi haƙurin nan kashi uku ne akwai haƙuri al'ada itta'a haƙuri wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala kaga bin Allah wallahi sai kayi da gaske ka bi dokokin Allah sai kayi da gaske cikin dare ana barci ka tashi ka zo masallaci ka tara lulluka ka gangare su ga sunan kuma Allah ya ce hidda wannan rabon rabon bayuna ne eh ba kai ka ina ba ya ba hidda ba su sai ka yi haƙuri akan wajen bin Allah ba akwai mutane da fasakkan nan gagara su fitarwa take fa malam sai mutum ya zo ya yi misali an gama in ya ga miliyunka ce ka al'amarin nan da girma yake a game su har wata shekara Allah ya ruba mana asiri sallan nan fa in baka da haƙuri malam baka iya da kamata ba sallan nan in ba ka haƙura ba ka raba kanka da dukkanin tunanin duniya da abin da ke cikinta wallahi ba za ka yi da Allah yake son ta ba to hada haka haƙuri na fari haƙuri akan bin Allah subhanahu wa ta'ala yasa Allah ce bazala wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi sai kai haƙuri wajen bin Allah subhanahu wa ta'ala haƙuri na biyu shine as-sabr 'ala al-aqdar al-mu'lima as-sabr 'ala irtikab ma'asiyatillah haƙuri akan bari sabon Allah kaga shi kansa sabon Allah in ba mutum yana da haƙuri ba to baya iyawa mutum ya shekarar ishirin yana shan taba kuma rana ɗaya ka rabu da ita malamin ba akwai haɓe mutum ba zai iya ba mutum ya shekara nawa yana kale kale in ba yana da haƙuri ba ba zai iya ba malam mutum ya shekara nawa suna ayyukan asha in ba akwai haƙuri ba gani yake al'amarin azimin ne mai girma shi yasa suke cewa haƙuri akan barin sabon Allah ya fi girma da muhimmanci akan haƙurin bin Allah subhanahu wa ta'ala ka iya raba kanka da saman Allah ya fi ka cilasta kanka yin ibada da Allah ya wajabta maka in ka iya hana kanka abin da yake sabo to ba karamin ba karamin mutum bane a wajen Allah subhanahu wataala haƙuri na uku shine as-sabr ala al-aqdar al-ulima mutum ya haƙuri akan jarabawar da Allah ya masa akan jarabawar da Allah ya masa diya da kaga Allah ya yi ka ba dan Allah baya son ka bane ba a'a li hikmatin baligha akwai dalilin da sa Allah yi ka haka wallahi wanda kaga Allah ya shi dan adaidaita Allah ya san in ya wuce adaidaita matsala za a samu zai rabu da imani sa sai Allah ya ce to ci gaba da dokar dan daura ci gaba da rayuwa kawai wani ba da aka bar shi ustazu fa Allah ya san in yayi kuɗi to wallahi sallan ma sai a yi da gaske ya dinga yi ta ba eh sai Allah ya bar shi rashin ka hana masa waya yana yana masa wuya saboda Allah ya san in ya samu kuɗin malam matsala ake samu Allah ya rufa mana asiri to sai mun yi haƙuri akan jarabawa ta rayuwa lokacin da aka haifa wa shugaban halitta ɗa ibrahim a madina da shi kada aka haifa a madina annabin allah hankalinsa ya tashi ƙwarai da gaske ya ce innal aina la tadma wa innal qalba la yahzan wa inna ala firaqika ya ibrahim la mahzunun ya ce zuciya ta cikin damuwa idanu kuma suna zubda ƙwalla ya ce game da rabuwa da kai ibrahim muna cikin damuwa muna bakin ciki allah ya baka ɗa ya karɓe ba da ba ƙaramin al'amari ba ne shugaban halitta annabi muhammad ya ce duk wanda allah ya bai wa ɗa duk wanda allah ya bai wa ɗa yana tsananin son ɗan kuma sai allah ya karɓe sa sai allah ya turo mala'iku daga sama ta bakwai allah zai aiko su zo su ji abin da za ka faɗa idan suka kuma sai Allah ya tambaye su lokacin da aka zara rayuwar ɗansa da muka amshi yaron da muka basu ya faɗa sai ce mu Allah ya yi godiya wa Allah kuma ya karbi ƙaddarar hannu biyu ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha sai Allah ya ce mala'iku ibnu lahu baitan fil jannati wa sammu lahu baital hamd ku gina masa gida cikin aljanna dalilin mi dalilin haƙuri jarabawa in Allah kai mace fitina fa in Allah ya jarrabe ka da mace fitinan na yar hau ka haƙura da ita to za ka samu ladarka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala mu zama to masu haƙuri akan jarabawa ta rayuwa da iya dukiya an rasa to in ka rasa wani abu mai da al'amarin ka ga Allah subhanahu wa ta'ala kai haƙuri ba ga shi ba sau lokacin da mijinta ya rasu ummu salma afwan lokacin da mijinta ya rasu ma'aikin Allah ya karanta da su addu'a cewa duk wanda ya rasa abu rasa wasa yi addu'a ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha ta ce ah to ai akwai wanda kai abu sallu alkhairi bayan ta da idda sai ga sako daga shugaban halitta annabi Muhammad uga kwata kwata shugaban masu imani sahibul liwa'il mahmud shi da kansa ya aiko gunta yana neman ta da aure shi ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a gai masa ta fi manyanta ta tsufa ta dan kwana biyu a a duniya sannan kuma tana da ƴaƴa kuma ita mace ce Allah ya jarrabe ta da kishi annabin Allah ya ce mata to ni ma dai ba yaron bane a gai mata mu ba ba na yau bane eh mun nan kwana biyu a duniyar sannan kuma ƴaƴan yanka diyana ne eh ɗana kowa ne kishi kuma za mu mata addu'a Allah ya cire mata wannan abu kuma haka aka yi auren to haƙuri akan jarabawa in Allah ya jarrabe ka sai gaba ta ƙarshe shine ya za a yi ka samu ka zama to cikin masu haƙuri a rayuwa in baka da mashi ya za a yi ka zama to mai haƙuri a rayuwa musamman haƙuri akan barin sabon Allah suka ce daga cikin abin da ke taimakawa barin gaba da abu guda biyar abu guje abu na fari shine ka san munin laifin da kake aiwatarwa cewa wannan fa laifin abin mai girma ne kuma ka jibi girman Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicce ka yayi saman nan yana ganin ka ba ka ma kullar ka ga Allah ya hango ka ga kacan kana kana saba masa in fa Allah ya ga damar halakar da kai a iskan da kake shaka sai Allah ya turo maka rashin lafiya kuma wallahi duk duniya ba wani dokta da zai nuna kai wallahi ka tafi ka tafi ma da an dare da kai kuma ka je ka game da Allah kuma Allah ya jibga maka kashi Allah ya rufa asiri abu na biyu cin kunyar Allah ta dinga jin kunyar Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya hango kana aiwatar da sabonsa abu na uku dibin ni'imar da Allah ya maka a rayuwa ka zo ka hango irin ni'ima da falala da Allah ya maka ta rayuwa ba fa kowa ya samu baiwar da Allah ya maka ba malam jidda kake ganin kanka ba kowa ba wallahi godewa Allah ka fi dubu dubu sun fi ka a rayuwar ya tsunka ba su daidaita ba Allah ya bambanta mutane ba taba zamantowa ɗaya ba ka gode wa Allah bisa yadda Allah ya yi ka ka ci gaba da wa Allah godiya baka san matsayinka ba a wajen Allah subhanahu wata'ala abu na gaba karanta tarihi magabata ka dinga karanto tarihi magabata tun daga kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bisa sahabban da suka musulunta a makka aka azabtar da su aka ba su kashi aka hada musu abinci wasu aka amshe musu matansu aka yi ababe da dama kuma suka haƙura manufar biyu Allah ya rinda su mana abu na ƙarshe ka dinga hango aljannar Allah ka dinga hango aljannar Allah Allah ya dace da mu da gidan aljanna to kuma jama'a nan ne ƙarshen tafsirinmu na wannan shekarar mun yi darasi guda 23 a wannan shekara Allah ya sanya musu albarka mun faru da farkon sautar dukhan yau kuma gashi Allah ya taimake mu da kaikaiwar sautar ahqaf muna roƙon Allah duk harafi da muka karanta a cikin wannan surori Allah ya ba mu ladarsa adadin harufin alqur'ani mai girma Allah ka lillin kalada gungun Allah ka gafarta mana kurakuran mu Allah ka gafarta mana kurakuran mu Allah ka sanya alqur'ani ya cike mu a ranar tashin alkiyama Allah ka haskaka mu da hasken alƙur'ani Allah ka sanya son alƙur'ani da tadabburinsa a zukatanmu Allah ka taimake mu da zamantuwa alƙur'ani zamantu abokin rayuwar mu duniya da alkiyama tafsirin nan da muke gabatarwa wannan ita ce shekara ta takwas da muke gabatar da tafsiri mun fara tafsiri shekara ta 2017 David Descent a masallacin idil ahlus sunna masallacin da babanmu malam awwal mu'azu hafizahu Allah wa ra'ah wa amadahu Allah bi sihhatin wa afiya ke jagoranta mun yi tafsiri a nan tsawon shekara guda uku tare da aboki na kuma amini na Arama Abdul Aziz Umar Yaqub hafizahu Allah wa ra'ah Allah ya kare sai ya kare masa mutuncinsa Allah ya kara masa lafiya da imani mun yi shekara uku wannan masallacin muna tafsiri muka yi 2017 muka yi 18 muka yi 19 2010 aka samu jarabawa ta korona wannan ya tilasta shugaba na matasa shugaba abdulkarim adam hafizahullahu wa ra'a ya ce a je makaranta ta sabilun rashadi ilal falah wadda mahaifinmu malam muhammad alhaji yake jagoranta allah ya kara wasu lafiya da imani wannan shekarar can muka je muka yi karatu tsawon darasi 25 da muke zanyi daga nan kuma sai muka yi intikali muka kuma kuma masallacin ult masallacin abdullahi bin abbas wanda aka sai da masallacin ult wanda dan uwa amini malam abdullah abubakar yake jagoranta allah ya kara masa lafiya muka yi tafsirin shekara biyu a can shekara 2021 da kuma 2020 ana nan kuma sai allah ya zartar da wani al'amarinsa wanda la haula lana wala quwwata fihi shine danka mana jagorancin darul hadis muka zo sun maji ina ala kadarin sai Allah ya kaddara cewa kuma tafsirin zai dago daga masallacin ul ya dawo wannan masallacin daga daga demil demil ventura vende ventura da kuma wannan shekarar verticat to sai ka ce a demil ventura kenan demil ventura verticat vincent muka yi tafsiri a wannan masallacin wanda mahaifinmu fadlat saratul saratul marhum alhaji aliyu ishaq ya gina Allah ya cikin sai gafarta masa ya shirya aikata aikin wannan masallacin game da kowa ya sani to kuma Allah bai kaddara da shi za a soma ba balantana a fara tafsirin da shi amma kuma sai ya bar baya da take cike da imani da ikhlasi sun ga dacewar zartar da wasiyar mahaifinsu suka aiwatar da wannan aikin muna roƙon Allah ya ƙara wa rayuwarsu albarka shi kuma alhaji Allah ya ci kansa ya gafarta masa yadda ya gina ma Allah wannan ɗakin Allah ya gina masa gida cikin aljanna yadda ya gina ma Allah wannan ɗaki Allah ya gina masa gidan da ya fi abin da ya bari na duniya a cikin aljanna Allah ya haɗa mu da mu da shi gaba ɗaya a gaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam to kuma haka al'amari yake na rayuwa wannan yin Allah ne ba yin mu ba ban manta mun soma tafsirin nan ne a tsawon shekarar nan takwas da muka yi muna tafsiri daga suratu maryam wanda dan uwa daga cikin masu suka ba da gudunmuwa ta azartar ba zan taɓa mantawa da mutane guda biyu da ina hango su akwai malam awwal mai zinariya muke cewa eh malam awwal wanda ya ba da gudunmuwa bayan arama shine mutum na farko arama abdulaziz shi ne mutum na farko da ya matsa dole dole sai yi wannan tafsirin Allah sarki shekarar da mamanta shi 2019 ina umma manta ba ko 2018 ne an shirya cewa matasa za su gabata da tafsiri guda uku da dan uwa malam Abdulrazzaq da muke kira malam Abdulrazzaq Haifan Abdulrazzaq Adam da kuma Amini Aboki Allah ya ji kansa ya gafarta masa malam Abdul Qadir Mamman Hamza Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa mun tsara za mu yi tafsirin a wannan lokacin amma Allah bai kaddara ba Allah bai kaddara ba Allah bai kaddara ba Allah ya ci kansa Allah ya gafarta masa Allah ya gafarta masa haka dai al'amura suke ta tafiya jama'a abin da muke fata shine Allah ya taimake mu da yi da ikhlasi kuma muna barin addu'o'i wannan aikin yauni ne mai girman gaske ka sa littafin Allah gaba za ka fasara wallahi ba karamin al'amari bane ba dubara mun gwade kuma ba iyawun ba ne daga muna godiya kware ga yan uwa da suka ba da gudunmuwa wajen zartar da wannan tafsirin tun daga kwamitin tsara wannan tafsirin farko dai a rama da yake tun da muka fara kusan yanzu shekara ta biyar in manta ba muna tafsiri da shi Allah ya saka mai da alkhairi shekara biyar ko hudu tare da shi ake tafsirin da kuma yan uwa kwamiti su malam awwal da so kun tafiyar matasa gaba ɗaya bi akmaliha bi nafsiha duka kowa ya bada gudunmuwa tun daga kan shugaba a duk wanda ke mamba da ma wanda baya cikin kungiyar amma da tare da yan uwan matasa sun bada gudunmuwa da kuma dawon mu anan akwai yan uwa da suka ba suka taka rawar a zo a gani jagororin wannan masallacin irin su irin shi alhaji gaba ɗaya sun taimaka sun ba da gudunmuwa da shawarwari da dukiyarsu don a gabatar da wannan aikin Allah ya saka musu da alkhairi akwai S media kusan karatun da muke gaba ɗaya ita ke doka wanda shi malam Jabir yake jagorantar ta malam Jabir Alhaji Sani yake jagorantar ta wanda shi yake sa kuɗinsa da kansa yayi mega a doki karatu kuma a yada ma duk duniya ta kalla su tari za mu post ɗin bidiyo kin karatu mu sai sama da mutum dubu tamanin da suna kallon sa to kaga duka wannan aikin su wannan S media ne Allah ya saka musu da alkhairi akwai irin su ƴan uwa Ismail Abdulkadir da suke ba da gudunmuwa da sauran al'umma ba zan manta ba da mutane guda biyu wanda sun sun ba da gudunmuwa kwarai da gaske wajen tabbatar da wannan tafsirin akwai dan uwa aboki malam Umar malam umar da kuma duka umarani gaba daya ga umarani da umar zamfara da umar kaduna da kuma an ce sai ce marayi alhaji abdulhamid allah ya saka musu da alkhairi gaba daya da shawarwari da dukiyarsu sun taimaka da lokacinsu akan azartar da wa'annan ababen gaba daya muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah ya bar ufuwa islamiyya kuma muna tawassali ɗan uwa suke ba da goyon baya zawa karatin da kokari irin su Abu Sufyan a tura cikin gurbin ne su Malam Jamilu an damu karatun an sanya a Sunna TV da makamantansu Allah ya saka musu da alkhairi akwai wasu da kake wani a sanya karatu kan nan a Sunna TV Allah ya saka musu da alkhairi malam an yi wasan dala kwari abin da ake cewa dala sama da kusan miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar na naira aka bi kuɗin karatun banda rayuka da ake sanyawa Allah ɗaya sai inda ake tura karatun Allah ya saka wa dukkanin uwa da alkhairi Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna sai mu ce kuma nan da mu dakata sai wata shekara in Allah ya yarda bai subhanahu wa ta'ala ya dace da mu ya karba mu ya gafarta muna wa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai akwai afwan akwai ɗan uwa akwai